الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فسبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الأليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وهل العقدة من لساني يفقه قولي أما بعد ينقوى مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da kasancewa cikin wannan masallaci nawa mai tarun albarka da ke nan daura da gidan alhaji sale mai nangi a nan unguwar buba shangu a fadar jihar gombe barkanmu da kasancewa domin ci gaba da darasi cikin littafin na umdatul ahkam min kalami kiril anam littafin babban malami abdulgani bin abdulwahid al-maqdisi rahimahullahu ta'ala wanda muke gabatarwa cikin wannan masallaci a daidai lokaci irin wannan da kuma zagayewar mako irin wannan yini yau muna yinin lahadi daren litinin wanda ya yi daidai da yau muna biyu ga watan bakwai na musulunci watan rajab kenan yau hijira na shekara 1445 daidai da goma sha hudu ga watan daya haka ne? sha hudu ga watan daya miladiya 2024 idan masu bibiya ba su manta ba muna cikin kitabul buyo kitabul buyo littafin kasuwanci wanda makon da ya gabata mun shiga cikin wannan littafi har mun karanta babi daya mun kama na biyu ba mu je sa ba lokaci ya cin mana mun tsaya ƙarshen hadijin jabir hadisin jabir allah ya ƙara yadda da shi wanda yake cewa ma'aikin Allah sallallahu Alaihi wasallama ya yi hannun nau'in wa'ansu cinikai wa'ansu cinikayya kamar mukhabara da muhaƙala da muzabana duk wannan wa'ansu nau'in ciniki ne wanda akwai cutarwa ko jefa kai cikin haɗari a cikinsu ma'aikin Allah ya yi bayanin hannunsu tun a baya mun karanta sannan wa an bai samara hatta ya budu salahuha ba za a sai da ‘ya'yan bishiya ba har sai sun nuna sun isa a yi an bai da su hakanan wa Allah tuba illa bi dinarin wa dirham ba a sayan abu sai da kuɗi kamar dinari da kuma azurfa ilal araya sai dai abin da yake kamar sautu ne shine araya wanda za mu bayani yanzu a kansa insha Allah wannan a wannan a wannan gabar muka tsaya za mu tashin hadisin gaba na abi abi mas'ud al-ansari wannan kuma shine darasin mu na 34 a littafin darasin mu na 34 za mu tashi kuma hadisi mai namba ta 278 a littafin malike cewa an abi mas'udin ansari daga sahabi muna shafi na hamsin da biyar daidai can kasan a shafin littafi kenan an abi mas'udin al'ansari radiyallahu an daga abi mas'udin al'ansari Allah ta'ala ya kare da shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam naha an thamanil kalbi manzo Allah ya yi hani gaba da a ci kudin kare a sai da kare a ci kudin manzo Allah ya yi hani an fahimta ka ce kai ba za ka ci kare ba amma dai za ka iya cin kudinsa an an je an siyar to shi ma kudin haramun ne yadda naman kare yake haramun a gun musulmi hakanan kudin da aka sai da kare ma haramun ne ba a yadda ba ma'aikin Allah ya hani game da wannan wa maharil baghi da kuma sadakin karuwa ma'ana a biya mace kuɗi a yi lalata da ita to wannan kuɗin da aka bata haramun ne har in ka san karuwa sana'ar ta fasikanci ka ɗauko wani abu daga cikin fasikanci ta baka to haramun ne ba za ka ci ba in dai har ka sani an fahimta wani shi ne maharul baki kuɗin karuwa da aka yi zina da ita aka bata ta wannan kuɗin haramun ne ana ganewa wa hulwanil kahin da kuma kuɗin da aka biya boka aikinsa boka ya yi bokanci a biya shi kuɗi to wannan kuɗin da aka biya boka in dai ka san bokanci aka ba shi kuɗi to haramu ne ka ci wannan kuɗin ana fahimta wannan su ne jeren giyar abubuwa guda uku da ma'aikin Allah ya hana cin kuɗinsu a wannan hadisi na abi mas'ud al-ansari na farko dai kuɗin kare duk son kuɗinka ka haƙura a matsayin ka na musulmi kar a sai da kare ka sani kuma ba ka kudinka ci ka ci haram haka nan duk son kudinka kar karuwa ta je ta yi fasikanci kuma ta sanar da kai cewa wannan kudin da fasikanci ne fasikanci da maka da wane wane ya bani to ko za ka mutu da yunwa wannan kudin haramun ne ba za ka ci ba haka nan boka ya yi bokanci a biya shi kudi to shi ma wannan kudin da aka biya boka bokanci shi ma haramun ne ba za ka ci ba da nassin hadisi ma'aikin Allah ya haramta wannan ya ce an hana ku ci domin haramun ne wata rana sai na abakar radiyallahu an iya da bawa bawan kullum iya zuwa iyayen kodago ko aikin karfi idan ya zo idan samu wani abu sai kawa sai na abakar radiyallahu anhu dan ko abinci ne ko dan abin bukata haka to kullum in yazo sai na abukar zai tambaye shi bawon aina ka samu wannan ko wannan daga ina sai shi wala ko da gonai ko da konai ko aiki ne aka biya ni idan sai na abukar ya ji abin da ya halal ne a ce a musulunci sai karba ya ci wata rana sai shi dan ya mutar da sai na abukar radiyallahu anhu da wannan bawa na sai ya dawo da abu sai ya karba ya ci ya sa bakin shi sai shi yaro yake cewa kullum ka saba tambaya ta amma yau kuma ka yi shiru baka tambaye ni ba ina na samu wannan yace a shi dan ya mantar da ni ai na ka samu sai ce ai tun lokacin jahiliya na wani bokanci to wanda ne wa bokancin bibiya ne ba sai yanzu muka bibiya ne wannan shine irin abin da ne ya guzuri da shi yau an ce sai na abakar da ya sanya hannunsa a baki ya cusa hannunsa har makogaran shi sai da ya amayo duwa na abin da ya ci na wannan bawa da ya kama masa na bokanci ya dinga kakarin amai sai da ya amayar da shi har ya ce in na san akwai loma ɗaya da tara ga kuma za ta fito da numfashi na wallahi zan yi a kan na mutu da loma ɗaya ta kuɗin bokanci a jiki na ƙwarar na mutu domin yana cewa ma'aikin allah iya cewa sallallahu alaihi wasallama kulla lahamin na bata bisotin fannara aula biya dukkan naman da ya ginu a jikinka da sanadiyar haram to wuta ce tafi dace da wannan nama ne to ya yan uwa kunjiyar da magabata suke gujewa haram yadda suke guje mata fiti-fiti ba sa so domin sun kullum abin da suke kallo lahirar ba duniyar ba kullum makoma suke kasance makoma gaban allah suke tunawa ba wannan rayuwa ba temporary life wanda rayuwa ce ko yanzu ko yanzu a yanzu na in Allah ya kira ka kafin sallar isha ka tafi kenan kai kam an rufe babin ka kuma sai dai wani ba kai ba duk abin da ka bari to ya zama na magada ya zama marigayi amma kai kam ba kai ba wani motsi a duniya har abada kowa daga cikin mu nan Allah ta'ala iya da ikon yi haka da shi kuma ba mai cewa Allah dan me kai kuma kullum Allah iya nana ta mana kan cewa ita wannan rayuwar ta duniya kar ta rude ka fa ta raba ka da rayuwar lahira ba ita ba rayuwar duniyar nan fa takaitacciyar rayuwa ce ba rayuwa ce takaitacciya wanda da kansa Allah ke ce ita rayuwar duniya rudi ce a cikin ta rudu ne wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur rayuwa ce ta rudu da rudani duk da haka yake siffanta wa'ansu daga cikin mutane bal tu'thiruna al-hayatad dunya duk da duniya gidan ruɗu ne gida ne takeicecce mai wahala mai kaza mai kaza amma duk da ka wa'ansu sun fifita wannan rayuwar ta duniya kan ta lahira kuma Allah yake cewa wal akhiratu khairun wa abqa lahira ita ce tafi alkhairi kuma cance madawwama nan ba madawoma ba ne yanzu ba wanda ya yi shekara 200 da haihuwa za ka same shi a doron duniya babu shi shi a ce shekararsa 200 yau a raye kuma iyanen da ransa ba za ka same shi ba to kuma ka san shekara miliyan nawa duniya ta yi tun daga annabi adamu zuwa yau allah ne kawai ya sani to a shi kaga tafiya yake ba wanda zai dawama ba wanda zai dawama kuma can ɗin allah ya tabbatar ya nanata can ce matabbata ba can ce gunda in an je ba mutuwa ba dawowa baya ba gyara in an je an tafi kawai yasa ya kamata yan uwa mu dinga tuna wannan in duniya ta hararo ta kawo mana hari game da wani abu mu take burki kar mai dawo fada dan domin fadawa duniya gaba da gaba halaka ne to ku duba da yadda magabata suke kaffa kaffa da abin da za su kai bakin su ka duba rayuwar mu ta yau irin abin da muke bada misali a makon da ya gabata ana cuta da almundahana a cikin kasuwanci kadai ya ishe mu bala'i da zalunci da danniya da rashin bayyana gaskiya da algus da cuta da riba duk sun mamaye kasuwancin kasan nan ilamar rahimallah da ɓoye kaya sai ya yi tsada a fito da shi da siyan kayan ma da wannan niyyar yanzu allah ne kadai ya san wanda suka sai masara suka ɓoye don ta yi tsada su fito da ita allah ne kadai ya san wanda suka sai dawa da gero da shinkafa suka ɓoye domin ta yi tsada su fito da shi Allah ne kaɗai ya zaune suka ɓoye siga don azumi iya matsowa yi tsada Allah ne kawai ya san su suna nan sun gina makama kansu to a bayan gari suna ɓoyewa kawai yanzu wannan ko musulmi ne kullum iya jin ƙalan lahu ƙalan rasu kuma sharin duniyar ka kimshe kayan ka ɓoye kuma za ka iya mutuwa kuma ka barwa baga da kaya ka je ka mutu kuma kai kaɗai za ka amsa tambaya a kabari ba wanda zai taya ka ba wanda zai san mahalin da kake ciki suka ya kamata yan uwa duk abin da shari'a ta haramta mana mu taka kan mu wurki ka haƙura da duk matsi da duk wahala rayuwar mai lokaci ce wata ran duk daɗin da kake ji duk wahala da kake za ka mutu za a nemi ka rasa a wannan duniya kuma wancan gidan da muke dosa sa kullun cancin matabbata ba wanda ya je kuma ya dawo ya bada labari ya ce ga abin da ake can wallahi babu sai dai kowa in ya je ya je abin da ka ji ka ji abin da ka gani ka gani ke dai daɗin Allah da adalci duk iya faɗa mana in ka bi kaza ka bi kaza ka bi kaza za ka samu alkai da nima da jin daɗi kuma gaskiya ne in ka bi kaza ka bi kaza ka bi kaza za ka ga ɓacin rai da damuwa da bakin ciki kuma gaskiya ne yasa Allah ya fi kowa adalci duk abin da za a yi a lahira a matsayin jarrabawa sai dai mana bayanansa a duniya duk abin da za a yi in ka yi kaza ka yi kaza ka yi kaza to hanyar mutanen kirki kenan in ka bi kaza ka bi kaza ka bi kaza hanyar mutanen manza kenan kaza da kaza da kaza hanyar aljanna kaza da kaza da kaza hanyar wuta duk ya yi bayani manzon Allah kuma yazo ya jaddada bayani abu kaza da abu kaza shi Allah yake so abu kaza da abu kaza Allah baya so kuma wata rahama da jin kai na Allah sai ce in mun yi mun yi mun yi ba daidai ba ga istighfari ga tuba kuma kana da wannan damar a rayuwarka kayi kaza ba daidai ba kayi kaza kayi kaza to an baka dama ka tuba an baka dama kai ta istighfari kuma shi Allah ya ce zai karba zai yafi inda ka tuba saboda kan bi ta tsantsan da wannan rayuwa yan uwa duk abin da ya zama haramun mu guje shi idan muna so mu gama lafiya hadisi na gaba daga rafi bin kadijin radiyallahu an daga rafi bin kadijin Allah ta'ala ya kare da shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kala annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce samanul kalbi khabis kudin kare najasa ne datti ne kazanta ne shine khabis an gane ko wa maharul bagi khabis kudin karuwa da ta yi lalata aka bata kudin to shi ma khabis datti ne najasa ne kazanta ne wa kasabul hajjami khabis aikin boka ko masu aiki da taurari su yi bokanci ko su yi sihiri a biya su to shi ma wannan kudi khabis kazanta ne najasa ne kuma haramun ne an fahimci wannan babu al'araya babi na gaba zai magana kan araya wa gairi zalik da waɗansu waɗannan araya jam'i ne yana cewa ariya abin da ake nufi da al'ariya shine a idan har manomi ya yi noma na kayan abinci dab da nunan kayan suna dab da a sare ko a yanke to sai karfansa gaba ɗaya ƙare kuma ba abinci ba komai hannun shi amma da ɗan taƙi kaɗan kafin wannan ya gama nuna ko kuma za a iya zuwa ma a falli wani abu a ci a fara ci amma ba a kammala shi ba an ga abin da aka samu an fahimta to idan manomi ya shiga cikin wannan halin to an ba shi dama ya yi ariya ko a masa ariya to me ake nufi da ariya al'ariya shi ne kawo noma gona ga masaran ta yi goyo har an fara ɓalla ana gasawa ko ana dafawa ana ci amma ba a ɓare ta ba balantana a sussuka a gan huno aka samu amma kama su ko gero haka ko dawa to sai a nemo masani game da harkar gona sai a ce wannan gonar ka kalle ta a ƙiyasi za a samu kawon buhuna a gonar nan an bayyanta a ƙiyasi a ce kai wannan gonar ƙiyasi za a samu buhu saba'in ko za a samu buhu hamsin idan har ya ba da wannan lissafin to wannan lissafin shi ne a riya da duk wanda haka ta sa aka masa ariya to shari'a ta sassauta masa dokar da aka hana sai da amfani kafin a kammala shi an fahimta ai a baya an ce haramun ne a sai da amfani har sai an kammala aikin shi an san me aka samu an fi da haƙƙin Allah a ciki an fahimta to shi wanda ya shiga wannan matsayin har in an samu masani na kallon gona ya bada kiyasi ya yi wannan kiyasin to shi wannan bawan Allah an mai rukusa zai iya ci daga ciki zai iya sai da wani abu daga ciki a haka ɗin kusan hikimar lissafin shi ne duk abin da ya yi to idan ya ta haifar da zaka lissafin can zai ɗauka an yi kiyasi zai samu buhu saba'in to shi kenan idan ya gama aikinsa kaf zakar buhu saba'in zai fitar an yi kiyasi zai samu buhu hamsin ya ci ya dan sai da wani da ƙarshe ya kammala abin da ya ragu to zakkar buhu hamsin zai biya an fahimci wannan da kyau wannan shine ariya kuma daɗin musulunci malamai sun ce musulunci baya rufe kofa gaba daya baya rufe kofa gaba daya iya dan daga gun da za a sha numfashi idan ya ce an hana kaza na haka za na haka za na haka za to in condition ya faɗo to iya daga gaba ai ko a cikin sha'anin rayuwa an ce idan kana tafiya tafiya irin ta da ba gari kusa ba gari kusa baya ba abinci za ka yi ga wani hali an ce in ka ga mushe za ka iya ci za ka iya cin mushe daidai gwargwadon bukatar ka tafi sahabbai da farko musulunci lokacin da ba su da kuɗin aure ba su da sadaki ba su da yadda za su yi da faɗa harkar zina sai aka haram sai aka halattar da temporary mara lokacin ka auri mace ɗan lokaci ka sake ta matsi ne ya sa aka halatta wannan amma da musulunci ya yi ƙarfi aka fara samun wadata sai aka haramta wannan auren kuma auren mutu'a ko temporary marriage haramun ne yawmul khaybar manzon Allah ya haramta shi amma da an yi an fahimci wannan saboda ka musulunci iya kallon al'umma sai ba su fatawa daidai yanayin yadda da suke ciki akwai fatawar matsi akwai fatawar wadata duk musulunci ya da wannan umar ɗan karɗar allah ya ƙare da shi an ce akwai lokacin da aka yi amul maja a lokacinsa wata shekara ce aka yi yunwa ta bala'i ba abinci ba kuɗi sai ba da fatawa duk ɓarawon da aka kama shi inda abinci ya sata ba za a yanke masa hannu ba amma inda an san matsi takura ce sai wannan sata kuma duk sahabbai a lokacin sun koya mai baya amma da wannan kwandishin din ya wuce sai aka da kuma hukunci da yake da wannan kuma iya cikin tsari na ainihin abin da ya kamata malamai masu ba da fatawa su sani akwai wanda za a gan shi ka ba shi wata fatawa amma ba za ka bi wani ba kuna fahimta wannan shi ne ta wannan shi ne a raya an fahimci a riya ko to ma'aikin allah yake cewa sallallahu alaihi wasallam daga zaid bin sabit radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam rakasa malaman usul suka ce duk inda ka jira kasa to da abun laifi ne an yi rangwame to da kafin a yi rangwamin abin laifi ne kun fahimta tora kasa lissahibi la araya ko ariya shi wanda aka ji aka masa ariya a gonarsa sanadiyar ya fada cikin matsi tattalin arzikinsa ya kare amfanin kuma bai zo gida ba amma kuma ya nuna za a iya ci to an masa rangwame shi wannan an yabi a habi harsiha ya sai da hitin iyakonsa tun kafin ya shashi an ba shi dama yi wannan amma shi ma akwai limitation za mu ji a hadisin gaba an fahimta an ba ka dama ka ce to kai zo nan wannan masarar iya eka ɗayan nan su yi ta ka bani kuɗin an ba shi dama yi wannan kai kuma ka sai ka sare ka ciccire ka je ka cashe kayan ka tafi da kayan ka an ba shi dama yi wannan sai yake cewa wani muslim bi kharsiha tamran ya'kuluha ratban zai iya sai da shi in dibino ne tun kafin a karkaɗo shi a jikin uwarsa tun kafin a karkaɗo shi a jikin bishiyarsa in dai zai ci hurtuban ɗanye ya fara faɗuwa a cira a ci tun kafin a kaɗe shi a sashi abuwa auna to shi wannan an ba shi dama ya siyar domin iya cin wani hali wanda sai a ta kalli shi ta mai rangwame wa an abi huraira daga sahabi abu huraira radiyallahu an allah ƙara ya da shi annan nabiya sallallahu alaihi wasallama annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama rakasa fi bai'il araya fi khamsati awsiqin aw duna khamsati awsiqin shi wanda aka masa ariya a gonar shi to shari'a ta bashi rangwame an bashi afwa an sassauta masa zai iya sai da amfani har tsawon khamsata awsiqin har awsiqi biyar shine limitation dinsa ko ƙasa da awsiqi biyar amma ba a ba shi dama ya sirri sama da haka ba ne a su biyar shi ne kamar bushi da darabi kamar nisabin zakka kenan an ba shi dama ya sai da amfani da tun iya jikin zangarniya kafin ya cashi an ba shi dama ya sai da adadin kamar ausuki biyar wannan amma shi aka yi wa wannan rangon domin iya cikin matsin da bayan da zai kuma ga amfaninsa shari'a ba za ta bashi dama ya ci bashi ba domin ga amfani sa yi ko wani ma kuma sai yayi hakan zai samu kudin da zai kammala aikin gonar an fahimta to aka bashi dama yayi haka domin ya tsira daga bashi kuma ya rufa wa kansa asiri amma in mawadaci ne an hana shi ba zai yi ba in mai wadata ne to wannan ariyar ba ta halatta yi ba sai bari sai ya kammala komai ya cehi ya zuba abu ya fidda zakka sannan sai sai da abin da ya ga dama an fahimci wannan وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما daga Abdullahi dan Umar Allah ta'ala ya kare da su da shi da baban shi kenan dukkan su sahabbai ne Allah ya hada mu da su gidan aljanna anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce man ba'a nakhlan duk wanda ya sai da dibino qad ubirat kuma dibinan yayi kilili ya sanya ‘ya'ya za ka sai da bishiyar da biyu nan ka amma ya sa ‘ya'ya an gane ko? fasamaru halil ba'i'i ‘ya'yan dibinon na wanda zai siyar ne kuna fahimta? inda ya zuba ‘ya'ya dibinon ka zo za ka sai da bishiyar to ‘ya'yan naka ne illa an yi jar'ul mabuta'u sai dai in mai siyan ya yi sharaɗi ya ce zan siya wannan dibina ma har ‘ya'yan nawa ne idan ka da ka ce a yi ciniki har 'ya'yan to 'ya'yan nasa ne amma kawai in an zo an ce a yi cinikin wannan bishiyar dabinon aka yi cinikin bishiyar dabinon ba sharaɗi aka ɗau kuɗi aka ba haka kuma a lokacin dabinon ya fasa ya sa 'ya'ya to 'ya'yan naka ne sai da in ka kaɗe su ka ebe su to kuma 'ya'yan da zai yi gaba kuma na wancan wanda ya siya ne kuma wannan kun ga akwai adalci a wannan kuma gaskiya ba ne amma banda yanzu yanzu zalunci ya yawa saboda haka wannan shine sauki na musulunci da adalci musulunci ma'ana ai kai kare ne dibinan ai kan masa kaza kan masa kaza har ya je dab da zai bada sakamakon sai kuma wata larura ta saka sai da kayanka to shi shari'a ta ce ƴaƴan naka ne sai dai in mai siyan yayi sharri ya ce za mu yi ciniki amma ƴaƴan na wani ni mai siya ka ce to na yadda a yi cinikin in ka ji ya ma ka ce har ƴaƴan na siyar to shi kenan na mai siya ne amma in aka yi ciniki shuru aka ba da kuɗi ba sharaɗi to ƴaƴan na haka ne na wanda ka siyar ne sai ka karkaɗe kayan ka bar masa bishiyar dibinon shi an bayyana wali muslim ruwayan muslim manifta'a abdan duk wanda ya sai da bawa falahu a famaluhu lillazi ba'ahu to dukiyar ta ragun wanda ya siyar bawa na iya da kuɗi na siyar ma to dukiyarsa ta wace ni wanda na siyar ma illa an yashtarɗa al-mubta'u sai dai shi in mai sayan ya ci a yi sharɗi na sai ba wannan da duk abin da ya mallaka na siya in ka siyar shi kenan magana ta ƙari amma in an zo yin sinikin singil bawa to duk kajararsa duk abin da ya mallaka naka ne kai wanda ka sai da bawa an fahimci wannan wani dai shari'ar musulunci kuma wa anhu daga shi abdullahi bin umar allah ta'ala ya ƙara da su anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce man ibta'a ta'aman fala yabi'uhu hatta yastawfiyahu wa fi lafazin hatta yaqbidahu wa an ibn abbas mithluhu malamai sun ce idan aka ce ta'aman aka yi shiru to alkama ake ne duk wanda ya sai alkama to fala yabi'uhu ba zai siyar ba hatta ya saufiyahu har sai ya karɓe ta sai ya ebo ta ya ga nawa ya samu shine hatta ya qabidahu har sai ya damƙe ta ya ga nawa ya samu kar ku manta muna magana ne akan ariya idan ni shari'a ta yarda na yi ariya wa gona ta na kirawo ka na ce iyaka nan alkama ta ga ta ta ma yi ko aiki za a yi siya muka yi ciniki ka siya ka ban kuɗin to kai ko bai halatta ka sai da aka ba har sai ka sare ka sussuke ka zuba a buhu sai ka je ka sai da garaka an fahimta in matsi ya sa mutum ya yi ariya ya sai da masaransa ne dawansa ne alkama ne shinkafa ne kai da ka siya haramun ne ka sai da ita a wannan matsayin da ka siya har sai ka kammala aikinta kai da ka siya din ka dura a buhu ka auna a skeli in na aunawa ne in na auna da kwano ka auna in na zuba ne abu ka zuba sannan kuma sai ka sai da kayanka shi ma wancin abin da ya sa aka ba shi dama matsi ne condition ne kai kuma da kasu ya ba wannan condition din akan ka sai ka sare ka sassa ka gyara sai ka sai da shi a inda shari'a ta baka dama an bai ji maganar hinya ta ya kabi da har sai ya kama shi ya ga mai samu an jabir radiyallahu anhu jabir bin abdullah Allah ya ƙara yadda da su shi ma da hidin babansa sahabai ne gaba ɗaya babansa an ya yi shahada a gazo ta uhudu ne shi baban jabir kenan shi ne bayan ya mutu mahaifin shi can haka sai manzan Allah ya ga jabir ya yi kunshi kamar ya yi aure suna ce idan ka yi aure ka yi kunshi a hannunka da dama ka sa lalle suna ne an bayyanta amma yanzu ba a yi bu an gwayen ba sa yi haka sunna ne wannan ko ƙari kai ko auren farko ka kunsa lalle a hannunka maza Allah iya gani in ga sahabinsa dama ya ka to sai ce wani an yi aure ne ce maza Allah na samu karo na aure ya ga lalle hannun Jabir yace Jabir yaya an yi aure ne yace eh wallahi maza Allah na yi aure shi wada Allah masha Allah Allah ya albarka sai ce budurwa ce ka aura ko bazora yace maza Allah bazora na aura bazora ka aura yace to me yasa baka aure budurwa ba kamawa ta ma wasa ka mata wasa ku yi kaza ku yi kaza sai ce manzon Allah na aure bazawara ne domin babana ya mutu ya bar min kannai ƴaƴa mata guda bakwai duk mata ne yace manzon Allah idan na auro budurwa to sun zama takwas kenan amma in na auri bazawara za ta taimake ni wajen kula da zuwa tarbiyyar su an fahimta to sai mazan Allah ya yaba masa ya jinjina masa wannan kai daidai wannan wannan abin da kai yayi daidai kaga su sahabbai a galibi a wurin su dama ba na sha'awa bane aure ne na manufa ya auri bazaura domin ta taimake shi wajen tarbiyyantar da kannansa tunda duka 'yan mata ne za ta taimake shi wajen saita su da kula da su sai yi wannan hikima ɗin allah ya ƙara yadda da shi jabir da shi da mahaifin shi duka sahabai ne jabir ya ce sami a rasulallah sallallahu alaihi wasallam ya ji ma'aikin allah sallallahu alaihi wasallama ya ƙulu amal fatihi ya faɗi wannan magana wannan hadisi a shekarar da aka samu fatahu maka kenan shekara ta bakwai ƙarshen ta bakwai zuwa ta takwas na hijira a wani aka samu fatahu maka ya ce inna Allah wa rasula manzan Allah ce Allah da ma'aikinsa harrama bai alhamri sun haramta cinikin giya da can kamar yadda kuka sani giya sai da ta hau wajen matakai uku zuwa hudu kafin haramta ta yas'alunaka anil khamri wal maisir wal fihi ma ismun kabirun wa manafi'u lin nasi wa ismuhuma akbaru min nafa'iba suna tambayar ka game da giya da caca sai Allah ya ce a ce musu fihi ma ismun kabir cikin giya da caca akwai zunubi mai yawa amma kuma wa manafi'u lin nas akwai dan amfani ga mutane amma sai Allah ya ce wa ismuhuma akbaru min nafa'ihima zunubin yafi amfanin yawa a lokacin wasu daga cin zuci cewa a dinda zunubi ya biyo akan amfani mun rabu da su mun rabu da su kun ga har a lokacin ba ci haramun ne ka ba amma a lokacin wasu da yawa daga cikin sabai suka yi mun daina tunda dai zunubi ya fi amfani yawa me za a yi da shi karo na biyu sai qur'ani ya ce ya ayyuhal ladzina amanu la taqrabu salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun ya kuma su imani kada ku zai kiwa sallar kuna maye ma'ana dab da sallah an hana ka sha kayan gimayenka in za ka sha ka sha can lokacin da nisa kafin sallah ta sake ka mayan ya sake kafin lokacin sallah yi to daga nan sai masu shan hesu mai da ita daga sallan asuba mutum sai ya sha kafin azahar ta sake shi in an yi sallar isha mai shan sai ya sha kafin asuba ta sake shi amma tsakanin azahar la'asar magarib isha suka daina sha domin lokaci ne takaitattu har yanzu ba a sa kawo dokar cewa wannan ya haramta gaba ɗaya ba amma a mataki na biyu da yawa ma suka bari suka ce a tuwa tana mana kan aje sallah ana maye mai amfani shi an fahimta a karo na uku da aka hana hannu har abada sai aka ce ya ayyuhal lazina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijsun min amali shaitan har yanzu labari Allah yake bayarwa a ina dokar hannun ta zo sai ala ce faji ta ne buhu a nan dokar ta zo ta hannu ku nisance shi ƙwararru da shi hakan zai sa ku samu babbar rabu a lahira sai ke ba da labari inna ma yuridu shaitanu an yi waƙi a baina kuma al'adawata fil khamr wal maisir wa yusadda kuma an zikirin lahi wa ani sala manufar shaitan manufar shaitan an yi waƙi a baina kuma al'adawata wal bagaba ya sanya muku gaba da adawa fil khamr wal maisir a cikin sha'anin giya da caca ya sa muku adawa ya sa muku kin juna da adawa da fada da rigima abin da ya shafi giya da caca kuma wai sadda kuma an zikirillah ya hana ku ambatan sallah ya ambatan Allah ya hana ku sallah kaga Allah ya faɗi illa kira ya hana kuma ya faɗi illar da yasa ya hana duk dan caca a biki a yi rigima da kowa ba haka kawai ya san wani ya fi ƙarfin zai je cokale shi kuma ya maki shi ya faɗi kuma a yi kuma caca tana sa rigima tana sa fada tana sa aji a dinga faman zuwa kun yan sanda da kotu mashayi iya jefa kai cikin haɗari ba zai ambaci Allah ba ba zai yi sallah ba to daga nan sai Allah ya haramta abin da ya shafi giya da caca hani na har abada kenan an fahimci wannan to wannan sai manzon Allah yake bada labari a fatahu maka shekarar da aka yi fatahu maka sai yake cewa da Allah da manzo duka sun ce a faɗa muku ya ku musulman duniya gaba ɗayanku ana fahimta Allah da manzo harama bai alkhamr sun haramta cinikin giya balanta na masha wal maita da mushi haramun ne a ce da mushi a baka ka ci kuɗin ko ka sayar ka ci kuɗin haramun ne wal khinzir da alade alade ma haramun ne a musulunci a ci kudin shi wal asnam da gumaka haramun ne ka zama to kana sassa gumaka kana siyar amma kai musulmi ne to haramun ne faqila ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka ce ya manzon Allah ara'aita shuhumal maita ka ba mu labari game da kitse na jikin dabbar da ta mutu ba dabba ce ta mutu ita za mu iya yanka ta mu farɗa mu ɗauki kitsen mu yi amfani da shi fa innaha yutula biha sufun muna amfani da wajen jiragen ruwan muna shafa wa jirgin ruwan mu kitse na dabba wa yudhanu biha aljulud ko muna shafa wa fatu iragan fatu muna shafa musu kitsen dabba suna yin laushi wa yastasbihu biha an-nas ko mutane suna amfani da shi ko su shafa ko su yi wani amfani da shi su kansu mutane faƙala lahuwa haram sai manzana ce duk da haka haramun ne duk da haka haramun ne ka feɗe dabba ka ɗauki tsan bayan ta mutu to haramun ne ballanta nama nama sun maƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inda zalika nan lokacin da ya faɗi wannan hadisi ƙatalallahu yahuda allah ta'ala ya la'anci yahudawa inna Allah lamma harrama alaihim shuhumaha lokacin da Allah ya haramta musu cin kitsan dabba jamaluhu sai su tara kitsan su tara shi sun ba'uhu sai ji su siyar da shi fa akalu samanahu sai shi kudin wani hin an ki cin biri an ci dila kenan ku su dai ba su ci ba amma kuma sun siyar sun ci kudin to wannan haramun ne jamaluhu ai azabuhu sai su tattara kitsan su tara su tara na dabban sai ji su siyar sai a ba su kudin su ci an fahimci wannan to dabba da ta mutu shari'a ta halattar da amfani da wani abu daga jikinta amfani da shi ba siyarwa ba ba ci ba an fahimta wani abu ne a jikin dabba fatatta manzon Allah ce duk dabba da ya halatta a ci kamar rago akuya sa raƙumi ya faɗi ya mutu to za a iya fiɗe fatar a ɗauka ya amfani da ita amma ba a ci ba kuma ba a siyar ba sai dai zamto ana amfani wajen zama ko wani abu dai wanda zai amfani da shi ko a mai da salka wajen iba ruwa ko guga ko wani abu an fahimta wannan shine kadai abin da ma'aikin Allah ya halatta a ɗauka a jikin mushi a yi amfani da shi amma ba ci ba ba siyarwa ba sai dai kai amfani da shi ne yau da gobe an fahimci wannan har yake ta idan kun sa mata kanwa kun wanke ta cike za ku iya zama za ku iya kwanciya za ku iya amfani yau da gobe da ita sallallahu alaihi wasallam amma yanzu mushen ma siyarwa ake eh sosai kuwa su mushen ma siyarwa ake domin tsabar yahudanci irin na musulmi malam idan na ci yahudanci na ma'ana son kuɗi kawai bai hudi dabba ta mutu amma sai a yi dabara a yanka wuyan ta mutu din ya samu wata kaza a yanka sai a ɗanshin shafa jinin agon shi kenan ya zo a siyar kuma kai da ka ci ba ka san mushe ba ne ba ka sani ba kai ba ka da laifi inda ba ka sani ba amma wanda ya siyar da wanda ya siya in sun sani wala duk zunubin da za a ba wanda ya ci mushe su zaɓi ba wallahi su matallahi ko mutum dubu ne suka yi amfani da wannan dabbar sai an rubuta musu wane-wane ya ci muce to haramu ɗansa iyakanka wane-wane ya ci loma ɗaya ya ci yanka ɗaya wane ya ci yanka biyu wane ya ci yanka uku na muce haramun ne ubangiji ya haramta amma bai sani ba kai ne dalili zunubin iyakanka duk abin da za ka samu inda ka san da wannan bala'in za ka yi me ma za ka samu a ciki me ma za ka samu a rago ko tunkiya ko sa don ka sai da shi a yanki me za ka samu duk abin da ka samu zai ma wata ne ba ka ce shi amma da yawa ana zargin wa'ansu daga cikin mahuta da wannan bala'i da yawa wallahi har ma wa'ansu an shaida su karkace naman wani domin ana zarginsa da kaza da kaza da kaza ana zarginsa da kaza da kaza da kaza kuma duk inda wannan zargin ya fiye yawa idan ka biya akwai wani abu da zai iya ba da labarin da zai iya kai ka ga wakana kuma kwanan nan akwai wanda daga cikin mahutan yake faɗa yin cewa ƙur'ani aya ta sauka kan cewa haramun ne idan an yanka dabba a tarjinin dabbar ayi amfani da shi shine damman masafuha a yanka dabba jinin da ya zuba to haramun ne a ci ko a siyar ko a yi magani duk haramun ne Allah ya haramta jini wanda ya zuba daga yankan dabba kowane irin amfani an haramta a da shi da nassin ayin alkur'ani amma sai ke cin yanzu haka akwai wa'ansu daga cikin mahautan he suna tarar wannan jini in an yanka dabba sa rago kowaye he su tara shi suna tara he su dinga siyarwa masu kiwon kaji shi wallahi tallahi mana mahauci ne da bakin su ke faɗa min wannan tara suke yi in sun tara shi masu kiwon kaji hiji sai su yi a wanzu ba su kudin su ci ya fi shekara goma na wannan to haramun ne haramun ne wannan kai mai siyarwar haramun za ka ci kamar mutum ne sai da kare ya ci kudin ko ya sai da jaki ya ci kudin haramun ne afon ko da ke jaki ana sai da shi ana sai da shi domin aikin da yake ana sai da jaki wajen iban iban yashi ko taki ko wani abu halal ne a sai da jaki in aikin wahala zai amma ba a yanka a sai da naman shi an fahimta wannan shine abin da malamai suka faɗa da nasi na alƙur'ani haka ake yi kaga wannan ya zama to ya zama musiba kan musiba kenan ubangiji ya haramta abu amma a ce za a yi wayo har Allah ma nema ake dan adam din yau ce zai wa Allah wayo Allah ta'ala ya sauka to irin wannan gaba daya har in shari'a ta zo da haramta abu to har kansa abin da farashinsa da kudinsa duk sun fara cikin layin haram ba a yadda ka ce ba babi na gaba shi ne babu salam assalam da assalafu duk ɗaya ne salam ko salab shi ne kamar sautu an gane ko amma kuma ba kamar sautu da muka san shi a yaranmu na yanzu ba shi salam a harkar ciniki shine kamar ni dan kasuwa ne ka sani ina sai da kaza da kaza da kaza kamar amfanin gona misali to ya halatta ka zo ka same ka ce wani eh ina son buhun masara kamar buhu hamsin an fahimta ina son masara kamar buhu hamsin to yanzu ba masara na a ƙasa babu ina son babu agunka ai to a nawa nawa za ka siyar mun babu kaya a ƙasa amma zan siyar ma kowane buhu kaza a kaza an fahimta ɗan kasuwa ne ni ko kuma ɗan kasuwa ne kai ni kuma kasan ina ina ni kuma zan siya agunka a matsayinka na ɗan kasuwa to ya halatta mu cinikin kai kuma ka je ka nemo wannan kayan da muka yi cinikin da kai shekara ɗaya ne na baka shekara biyu ne wata shida ne ka je ka nemo irin kayan da na baka da farashin da na baka bayan na ba kuma ka kamun wannan kayan ba za ka in ka sami hi ƙasa da haka ribar ka ce in ka sami hi sama da haka ribar zama ci ba a bayyanta to wani shi ne salaf ko salaf wannan kuma tun lokacin jahiliya suna yi da mazan Allah zai same su suna yi sai abin yake bigewa da rigima a dama dole ya rigima mana ake rigima an kaka ta yi ko lokaci dai sai kai ka ce ni ka ba da nan mun yi ciniki da kai a baya ka ba buhu naira dubu ashirin ashirin misali to na ba kuɗin buhu goma ko buhu ashirin sai ka je wala buhu goma sha biyar ka samu kaga ba zan yadda ba yi da aka aka dinga samun rikici to sai mazan Allah yi wa abun penal bit ne dan gyaggyara shi amma duk da ka wani ne asalin salam ko salaf amma ba da manomi za a yi ba da ɗan kasuwa za a yi bai halatta ka je gun manomi ba ya shuka ya fara noma ka ce ina son buhun masara arba'in ne ciniki yanzu ba da shi zaka yi ba ba da manomi ake salam ko salaf ba da ɗan kasuwa ake ni na san kasuwancin ka haka ya halatta mazomi wani yarjejeniyar da kai an fahimci wannan shi ne ma'aikin allah sallallahu alaihi wasallam ya ji abdullahi dan abbas yake cewa qala qadima rasulullahi sallallahu alaihi wasallam madina manzon allah ya zo garin madina wa hum yaslifuna fi thimar suna salaf irin abin da na ambata yanzu cikin dibinansu mutum zai kawo ɗan kasuwar dibino kuɗi su yi ciniki ce iya son buhu kaza akan kaza ya ba shi dama wata shi da shekara ɗaya da sauransu har yake cewa a sana wani salam ɗin in aka yi za a ɗau tsawon shekara guda na baka da ganin zuwa baɗi ka tara mu wannan kayan zan zo karba in ka yadda na yadda shi kenan wasu sanatai wasu shekara biyu wasu ke yi wasu talasu wasu shekara uku masu ke yi akan wani yarjejeniyar da rigima ta yi yawa sai mazan Allah ya ce man aslafa fi shay'in duk wanda aka zo za a yi salaf da hi ko salam irin wancan tsarin cinikin falyuslib fi kailin ma'alum to ai wannan salaf din a ma'auni sananne za mu yi ciniki amma buhu mai kwano 40-40 nake so buhu mai kwano 80-80 nake so ka yadda ina yadda ko kuma in kilo ne adadin kilo kaza da kaza nake so kai mai siyarwa ka yadda ni mai siya na yadda to maza na sai a sa wannan ka'idar ai bisa kailin ma'alu ma'auni sananne wa wazanin ma'alum wazan kamar shi ne na sikeli abin gwada nauyi in na buhu ne to kwano kaza adadi kaza sananne in na sikeli ne mita kaza ko nauyi kaza a misali kuma ila ajalin ma'alu akan lokaci kayyadadde wata shida na baka a shekara guda ne an fahimta kaga lokacin jahiliya ba wannan abubuwan guda uku shi sa rikicin yake yawa amma mazan Allah da sai sanya ka'idar salam da wannan ka'idar guda uku kailin ma'alo wazanin ma'alo wakatin ma'alo ko ajalin ma'alo a samu abin awo sananne idan na kwano ne ko buhu a samu mita idan na sikeli ne sananne kuma a samu lokaci sananne in haka ya bayu tsakanin ɗan kasuwa da mai sai sun yi wannan ka'idar to shari'a ta basu damar su yi wannan zaɓe an fahimta amma zan ƙara jaddada ba da manomi ake yi ba ba da mai gona ba sai da ɗan kasuwa ake yi Allah ya sa an gani babi na gaba a shuruɗu filbai sharaɗi cikin kasuwa a yi sharaɗi ya halatta ai sharɗin kaza ni da zan siya ko kai da za ka siyar min kamun sharɗin kaza duk ya halatta in na yadda akan sharɗin kai ma ka yadda akan sharɗin shikenan ba matsala an aisha ta radiyallahu anha qalat ummul mu'minina aisha Allah ta'ala ya ƙara yadda da ita ce ja'atni barira barira ta zo min wata baiwa ce gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam take musu aiki tana yi wa na aisha aiki faƙalat sai farida ta ce ka tabtu ahali ala uwa a waƙin iyayen gidana sun rubuta min fansa akan na ka musu ukiya tara ukiya ko ma'auni ne na azurfa ma'aunin azurfa ne na ka musu ukiya guda tara idan na ba su to shi kenan an cire min igiyar bauta na zama mai yanci dama an haka yi shi ne ba wa mukatab ake ce ma mukatab an rubuta masu ƙa'ida zai biya abu kaza to idan mai gidansa ya ce in ka tara iya abu kaza na sallame ka shikenan ya zama mukatab to ita ma barira sai aka mata wannan iyayen gidan suka buƙaci haka ta zo wajen na na aisha take cewa kullu amin ukiya sun ce duk shekara na bada ukiya ɗaya ba duk shekara na bada ukiya ɗaya har na gama biya fa'ini ni saboda ka na zo ki taimaki ne aisha ki taimaka min akan wannan al'amari da samu yancin kaina faƙultu na na aisha ta ce in ahabba ahaluki idan iyayen gidanki sun sani so kuma suna so an a'udda halahu abinda suka ambata din na ukiya tara a basu duka amma wa yakuna wala akili walicinki kuma zai dawo karkashina duk abin da zaki ni zaki sanar da ni ba so zaki faɗawa ba duk wani shawara da duk wani juyaki da duk wani abu da ya responsibility naki iya wuyana amma ki je ki faɗa masa in sun yadda to shikenan za a ɗau wannan ukiya tar a basu an fahimta a fazahabat barira he barira ta tafi wajen iyayen gidanta ta faɗa musu wannan ila ahliha fakalan lahum ta faɗa musu gashi gashi na na aisha za ta taimake ni amma ta ce za a biya ku wannan kuɗi amma walicci na da dukkan abin da ya shafi bani doka da shawara kuma ya koma gunta ya bar gunku fa abau alaiha ya suka ce ba su yadda ba ya suka iska ce a su walicin ta suna tana gunsu ba su yadda a ce na na aisha ta karɓi walicin ta ba fa ja'at min indihim sai barira ta dawo daga wajen iyayen gidanta wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam jabisun a lokacin manzo Allah ya dawo kuma ya zauna iya zaure ta dawo lokacin da aka yi turmin farko baya nan da ce ta dawo kuma ta same shi ya dawo iya zaune a ɗakin na Aisha faqalat sai barira ta ce inni qad aradtu zalika alaihim shawarar da kika faɗa na je na bijirar da ita gare su amma fa abu suka ce ba su yadda ba sun ki illa an ya kuna lahumul wila sai dai jibintar al'amari na sai dai in kin yadda iyagunsu ba iyagunki ba fa akbarat aisha annabiya sallallahu alaihi wa sallam a daidai lokacin sai na aisha ta biya manzon Allah labari ta ce ya rasulullah ga abin da ya faru iyayen gidan barira sun ce ta biya ukiya tara za su yanta ta ta zo ta nemi na taimake ta amma na ce da ita ta je ta faɗa musu za a yi hakan amma walicinta ya dawo ƙarƙashina ya bargunsu amma kuma sun ce su ba su yadda ba na na aisha take faɗa mazan Allah wannan fakala sai mazan Allah ke cewa ku ziha washtarti ilahum wila shikenan karɓe ta a hakan ba ta ta kai musu kuɗin ki yadda kuma walittin da ɗin iyagun sun ayyada a haka haka mazan Allah ce ki ba ta kudin ki riƙe ta a matsayin ta'yantu amma walittin ta ɗin iyagun sun ayyada a haka ɗin fa inna malwala uliman a ataka domin ƙa'idar musulunci jibintar al'amarin bawa iyakan wanda ya yanta shi shi ne ma'anar alwala'u liman a ataka idan wane ya yanta bawansa ya zama ɗa mai yanci to dukkan wani kamar ya zama matsayin ubansa kenan ba bauta amma an zai aure shine a gaba shine abokin shawararsa shine kazaɗinsa dai kamar menta ko wani shugabansa dai in ka yanta ba wato wannan wulacin iya karkashin ka shi kuma ba sai da shi ake ba ba a sai da wilaya amma ana samun yanci a fanci kai a samu mai yanci amma wilaya ba a sai da shi manzo Allah ke cewa alwila'u liman a'taqa shi a wulacin mutum iya kan wanda ya yanta shi fafa'altu aisha fafa'alat aisha sai aisha ta aikata abinda manzon Allah ya faɗa mata sun makama rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sannan sai manzon Allah ya miƙe tashi fi nasi a cikin mutane fahamidallah ya gode wa Allah wa asna alaihi ya bi Allah sun maƙala sannan manzon Allah ya ce amma ba'adu bayan haka fama bali rijalin me ke samun wa'ansu mazaje yastari duna shurutan za su dinga sharɗanta wa'ansu sharɗoɗi laisat fi kitabillah sharɗin da za su gindaya kuma baya cikin littafin Allah an gane ko ma kana min shuruɗin laisa fi kitabillah fa huwa batil dukkan wani sharadi da za a yi in dai baya cikin littafin Allah wannan sharɗin barna ne sharɗin banza da wofi ne wa in kana mi'a shardin ko da shardi ɗari ne in dai baya cikin alkur'ani baya cikin bayan da manzon Allah ya zama batil faqad Allah faqada'u Allah ya haq bashin Allah ya fi cancanta a biya wa shartu Allah awthaq kuma shardin Allah shine ya kamata ka rike shi da ƙarfi in Allah ya shardance shardi to rike shi da ƙarfi sai yake cewa innamal wala'u liman a'taqa walicin bawa iyakan wanda ya yanta shi an fahimta ka gana na aisha duk da tafan shi barira amma walicin barira iyakan waɗancan iyayen gidan nata wannan kuma shine adalci da kuma insafi na musulunci an fahimta a hadisi na gaba daga jabir bin abdullah jabir ɗan abdullah allah ya ƙare da shi annahu kana yasiru ala jamalin fa'aya iya tafiya kan wani raƙuminsa sai raƙumin ya gajiya raƙumi ne amma ya gaji fa'arada an yi sai yabahu sai jabir ya so kamar ya rabu da raƙumin ko ya rabu da shi a gane ko jabir ya so ya rabu da wani raƙumi na shi a falahikanin nabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ina cikin wannan yanayi raƙumi ya gaji ya durƙushe a jeji ya ƙi tafiya sai ga manzan Allah ya zo da manzan Allah ya zo fa da Ali sai kira ni yace me ya faru sai nake faɗa masa raƙumi na ne kaza kaza ni so ma nake na rabu da raƙumin nan to a lokacin manzan Allah sai ya raƙumin garan bawul an gane ko ya mai overhauling kai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah dai dan sa wata yan sanda da ya zunguri raƙumin ko shikenan sai tashi ya dawo da ƙarfinsa har ya fi dama ƙarfi jabir ce mazan Allah iya zungurar raƙumin fasara sairan lam yasir misla huqat shi zamto ya tashi da karazana da hanzari da sauri irin abin da tun da yake ma bai taɓa yi ba faƙala sai mazan Allah ya ce bi inihi jabir siyar mu raƙumin naka to tun da ka ce rabo za ka yi siyar min siyar min shi bi ukiya da ma'aunin azurfa siyar min da shi ukiya ɗaya fa qultu la zan ce a manzo Allah ba zan siyar ma ba sai ce ba zan siyar ba an gane ko sun maƙala bi inihi manzo Allah ke jabir ina sa raƙumin ka siyar min da shi mana to da jabir ga manzo Allah ya ya maimaita fa bi'tuhu bi uqiya yace to yake manzo Allah sayar ma shi nawa ayi ciniki uqiya ɗaya to yake na sayar ma amma wastasnaitu himlanahu ila ahli amma mai sharadin kayan da yake kan raƙumi na ka bar na zan kai shi gida idan na karasa gida na sauke kayana da kuma zan kama raƙumi shikenan ciniki yayi kaga sharadi a ciniki ya halatta kenan na sai motar ka amma ka bani nan da sati zan kawo ma ita shikenan a'a na sai motar ka e ka siyar min e ko ka sai mota ta ina siyar ma to ka bar nan da kwana uku ina da wani bukata in naje na dawo zan baka motar ka in kai mai siya kaya da ina da shikenan ba matsala an fahimta he shaɗan cewa wannan kaya zan kai shi gida sannan sai na kai mara kumunka falan ma balagtu lokacin da na zo gida a tete bil jamal sai na kai wa manzo Allah hakuri an gane ko fa na kadari sama na sai dauko kudi ya bani sun marja'atu sai na dawo gida fa arsala fi athri sai manzon Allah ya aiko a biyo sawuna fa qala sai manzon Allah ya ce da ni atarani ma kastuka li a'khudha jamalaka yan jabir kana ganin wannan abin da muka yi da kai kamar so nake na karbe mara gubinka kana zaton haka zan yi ma sai jami'a ce a'a wallahi manzon Allah ba na wannan tunanin sai ce to duk da haka kuzu jamalaka rike raƙuminka wa da rahi maka har kuɗin ma ka je ka haɗa ka rike da raƙumin da kuɗin dun na bar maka ba huwa laka dun naka ne sai malamai suke ce kaga irin wannan har ya fi kyauta ma lada har mutum ya ce zai sai da kayansa ka ce to ku yi ciniki kasiya kasiyar har ya kama kayan ka ba shi kuɗin kuma ka bi shi baya da abinsa ka ce ga abin kanan na ba kayan wannan ya fi kyauta lada kuma sai ya fi kyauta mafaranta rai tun a galabiya ba ne sai da abin siya matsu ai ka matsu ne za ka siyar na tabbatar ka matsu e to na siya bayan ka tabbatar kamar ka rabu da abinka sannan kuma ƙara faranta mare wajen mayar mai da abinka to wani iya cin al'adar mazan Allah ke sallallahu alaihi wasallam wajen faranta wa sahabban sarai da jawo musu sauki da jawo musu rukusa amma ba irin mu ba yanzu ake maka ɗaga kayan naka har ma a wani ku bi daga hansa ba bai sa mashi nasa kasuwa ba da Allah da kaji ya daga ka faɗa ne kaji mugu wani ku anya gidansa ku bai raba shi biyu ba ai dama an ce iya da fuloti kuwa yanzu wannan zafin da ake sha da kaji ya daga ka faɗa ne yanzu haka fa ake yi ba ba wai ka taimake shi ba a'a ba wai ka faranta masa a'a so kake ya daga kayan sa ka si domin kai kamar amma alƙawari a duniya zaka dawama to magabata ba irin wannan tsarin suke ba hadisi na ƙarfi da za mu tsaye a kan shi abi huraira radiyallahu anhu yake cewa naha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzon Allah yayi hani sallallahu alaihi wasallam an yabi a hadiru libadi wannan mun karanta shi a makon da ya gabata a yi ciniki tsakanin dan birni da dan kauye dan kauye yazo bai san farashi ba bai san kaza ba kai kuma masanin farashi ne mai wayo ne ka cuce shi to wannan ciniki haramun ne ba za a yi ba wala tanajashu manzo Allah shi karku yin najashu shine ka san kayanka da aibi iya da illa ka siyar aha ka ƙi bayanin illar to haramu ne karku wala bai a rajul ala bai a ki ka ɗan uwanka ya fara ciniki bai fita ba ka je ka shiga wala ya ka tubu ala kitbati a kai ka ɗayan ɗan uwanka iya neman aure an fahimta har iyayen sun yadda sun ba shi dama ya zo kai kuma kawai don kafi ji kuɗi kafi ji ƙarfi ka shiga ka dinga hidima ka sai waya ka sai les ka sai atamma ka sai waye he ka ture shi da ƙarfin tsiya to maza na ce karka yi wannan karka yi ba a neman aure akan neman aure har in iyaye sun yadda sun baka dama kai ka zo wajen yansu to shi ke na iyale ka sai da in ka fita da kanka ko kuma a'a sun gano wata illa sun dakatar da kai sannan kuma wanda gaba zai iya neman izini ya shiga an fahimta amma yanzu ga wani iya tare nan budurwarsa tun tana secondary school iya ta fama can ta girma dab da aure wani zai ture shi kawai shi kenan eh let goma ko shikenan ya zama let goma ya zo da karfin zai bige mutum shikenan a ga wannan bai halatta ba hadisi ya zo akan hani game da wannan wala yaktubu ala qidba aqi wala tas'al lil mar'a talaqu ukutiha kar mace ta dinga so a saki yar uwarta ta dinga fatan a saki yar uwarta litaktafi ma fi ina'iha domin ta je ta zauna a gurbin ɗakinta ba a yi sinacin ake ta kome ba a yin wannan ta matsa ke wannan miji mai amfanin zama da shi ai kaza cutar da ke yake da Allah ki rabu da shi ta matsa ta ziga ko rabu ita kuma ta dawo ta aure mijin ita ma wannan manzo Allah ya hani game da wannan haramun ne bi halatta ba Allah ta'ala ya samu dace wannan shine karshen abin da zamu tsaya kan shi kuma shine karshen darasin mu ne yau insha Allah abin da muka faɗa daidai Allah ta'ala ya ba mu ladansa abin da muka yi kuskure kuma Allah ta'ala ya yafe mana Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta Allah ta'ala ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon guje mata muna addu'a Allah ta'ala ya ji kanmu ya ji kan mahaifanmu ya sa da mu da su aljanna ce makomarmu Allah ta'ala muna roƙonka alkhairin duniya da lahira muna neman tsarin ka daga sharrin duniya da lahira Allah ta'ala ka shirya da mu da zuriyar mu Allah ka dora mu a tafarki ba daidaici Allah ta'ala kusa kuran mu ka yafe mana ya Allah daidai din mu kuma Allah ka tabbatar da mu akanta Allah ta'ala muna roƙonka marasa lafiyar mu ka ba su lafiya a gida ko asibiti ko masu yawo da ita Allah ta'ala ka ba su lafiya Allah ta'ala muna roƙonka wannan karatu na muka sa masa albarka Allah ka sa masa albarka Allah ka sa zama haske a gare mu a duniya da lahira Allah ta'ala muna roƙonka kusa koran mu ka ba mu ikon denawa ka ba mu ikon tuba tawbatan nasuha daidai din mu kuma na roƙon Allah ta'ala karba mana ita Allah ka sa mu lafiya mu gama lafiya duk masu taimakon addini a duk inda suke Allah ka taimake su masu yawa addini mazagon ƙasa a duk inda suke Allah ka yi mana maganin su Allah ka ɗora musulunci akan kafirci Allah ka ɗora musulunci akan kafirci Allah ka taimake mu Allah ka rufa mana asiri gidajenmu da iyalanmu da da da zuriyarmu da addininmu da rayuwarmu Allah ka ba mu kariya daga dukkanin cutarwa Allah ka samu lafiya mu gama lafiya akwai ɗaya daga cikin ma'abota wannan